إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talatin ne ko ɗaya ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da biyu ga wata na bakwai shekara dubu biyu da sha tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara shawar sha biyu ne ku? shi na tara ne to kenan 29 ne ko ɗaya ba in matsaya ba to kenan dai insha Allah yau za mu yi darasi na uku a cikin littafin na bulugul mara darasi na uku a cikin littafin bulugul mara insha Allah a darasi da ya gabata mun tsaya kan mas'alar wanka da sauran ruwan wankan mai janaba kahin nan akwai tambayar da take yawan zauwa kwanan nan ana yawan aiko ta ta kira ko ta hanyar whatsapp wadda mas'ala ce da jimawa malamai magabata ko na fikihu suka yi maganar yanzu ya ka maido abin za ka ji tambayar kamar wani abu ne mai yawa gaskiya kurin da wasu kwalluwa ne ake tambaya kan abin to amma akan sa mutane shuba kan mas'ala sai ta koma ta hanyar salula a yanzu wai me tambayar wai mutum ne iya da mata biyu uwar gida da amarya suna aiki a wuri guda mana a kizin guda wurin abinci guda sai ya je iya waje sai kirayi salular uwar gida sai amarya ta ɗauka kurin ya ce na suke ki to wai wannan meye matsayin yaya magana take ta saku ko ba ta saku ba na ba da yawa yan amsa wannan kurin wasu kwalluwa ne yan wa'ar ne kamar kayan wasa kayan shirme kurin alo nasgeki haka kurin asalin maganar malamai magabata kamar cikin mutasar hadith su a can suka yi magana me suke cewa cikin kitabun nikah idan mutum iya da mata guda biyu misali hafsa da amara sai ce ya hafsa sai amara ya ta amsa don ta ji mai za a hudu sai caye talakatuki nasu keki su a can da ba saula wace ba yanzu da kame da abin a saula wai duk ɗaya ne dai ɗaya ne ka kiraye ɗayan matan ka biyu ka kiraye ɗaya ka ce ka sake ta amma wadda ka kiraya wadda ta ɗauka ba ita bace ba sai a mukutasar halin sai ta falma da'uwatu wadda aka kirayan kenan da ya ce hafsa amara ta ɗauka to ba amara ba ta saku waccan da ya niyyar saki hafsa ita ta saku amma ya ce yi ɗalaƙata ma bi bayyanatin sai yake cewa amma idan wani zai zo ya shaida akan wannan abin da ya yi ya sake matan shi ya ce duka biyun sun saku wai matan duka biyun sun saku me suke cewa a wasu a ilimin nasu sun ce ita hafsa ta saku don ita aka yi kira ita yake ni ya saki dalilin haka ko ba ita ba ta amsa yayin ni ya sakin da ta saku ita kuma amara ta saku dalilin lafazin saki da aka faɗa wannan shine asalin tsohon magana ce ta malamin fikihu suka kawo aka tasu kwallo kanta don a gaskiya a yanzu wannan abun yawa zai yi kaman kayan arme kaman wasa kurin alo na sake ki kurin dan wa ala kulli hal irin wani abun ko ya zo maganar farko ce kurin wanda ya niyyar saki ita saki ka kiraye salulan matakka biyu salulan wancan ka kiraya lambar ta ka kiraya kuma ita kake ni ka saki he wata ta ɗauka kuma ita sako tankin naka kurin wannan wadda ka saki ita ka saki kurin gaskiyar magana wallahu ala sai bayanin mu na da ya gabata mas'alar idan mace ta yi wanka da ruwa mataka misali he ka zo kai da janaba kai ma kana da dama ka yi wanka da wannan ruwa shine bayaninmu na ƙarshe cewa ruwa bai zan ba ruwan wanka ba ruwan ruwa da janaba don kasa hannunka a cikin ruwan wankan janaba ruwa bai ɗaukan janaba wannan wani abu na ma'ana na shari'a aka ɗora ma ka yi wanka kuma ruwa shi ke karye janaba ya karye najasa kuma ya za ita ta karye shi don haka aikace akwai ruwa da aka samun farkon lamari annabi ya yi maganar ba a yi amma gaskiyar magana magana tabbatatta hadisi wanda yake nasu tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da halaccin matarka ta yi wanka da ruwan sauran ruwan nata ka yi wanka da shi shi aikace ya yi ya zo ya isko sauran ruwa ta ce ya rasulullahi ni na yi wankan janaba ya ce almala ya junubu ruwa bai ɗaukan janaba ba ruwa da janaba ya kyale ta ya wanka da wannan ruwa a aikace ke kuma bayanin muka gabata da ya wuce cewa sunna ce idan mutum zai wankan janaba kahin ya yi wanka ya fara wanke hannun shi bakin wuyan hannu idan ka wanke bakin wuyan hannu ta kwankasa hannu a cikin ruwa wannan wata sunna ce wadda ba ta ɗauke ingancin ruwa sunna ce ko da ka sa hannu baka wanke ba ruwa iya nan mai tsarki mai abin tsarkakewa shi ne kuran magana yanzu za mu shiga magana hadisi na abu huraira radiyallahu anhu ya ce wa ana abi huraira radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalb أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب abin da ke ruwaita abu huraira radiyallahu anhu iya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ya ce tahuru ina ahadukum tsarkakar makayin ɗayanku kenan kana da daro ko kwano duk wani abu na makayi yanda za a yi tsarkaka idan walaga fil kalb idan kare ya sa halishe ya sha ruwa lag ya lallagi a ciki to yaya za a yi duk abin da kare ya sa halishe ya sha wani ruwa abin da yake ruwa ne likidi ne kenan sai ya sha to yanda wannan abin da kare ya sha a cikin shi ya za a yi da tsarkaka kenan ya zama najasa a takaice abin da ya samu baki kare wannan abin najasa ne to za ana nema ya za a yi wannan shi kayan kanshi ya za a yi da samu tsarkaka sai manzana sallallahu alaihi sai ce an yaghsilahu sab'a marat sai ka wanke wannan makayi so bakwai ya ku ji wata kusan kullalle manzo na Allah ne iya magana daga Allah bai magana san zuciya ɗan a wancan zamani ba wani mai ilimi zai gano me mun san wutsari kashi idan aka wanke so guda shi kenan idan aka yi wutsari a nan ko wutsari ya taɓa kayanka idan ka wanke so guda yawon to ya za a ce ga wani abu kuma ya wanke so bakwai a wancan zamani malamai suna cewa za a wanke ta'abudan musamman sun ce kullum dai ma'ana mai ta'abudan za ka yi dan bauta dan biyayya ibadar Allah kai annabi ya ce a wanke so bakwai amma ba mai ga maka me ya sababin haka kuma an yarda haka suke wankewa kai an wanke so bakwai sai ce yi ulahunna bi turab wankewa ta farko ana so ma ma an sa kasa kaga amma ba inda aka ce idan wutsari ko kashi ya taba ka sai ka sa kasa ka wanke so ɗaya ma balle har a wanke wankewa bakwai a wannan ne kadai akan lallagin kare ne a cikin ruwa wannan abin ya zo yanzu mun ji ga dalili mana kai ga umarni a wanke duk abin da kare ya sama ruwa so bakwai amma kuma ya ce mai bayani na harkonsu a sa ƙasa a gurza wannan ruwa ce ta musulun a wani lafazin musulun bayan ya ce ulahun na biturab ya ce faɗi riƙo mana ya zubi da ruwan bayan kenan ka sa ƙasa ka wanke ka zubda kuma kai wanke ya so bakwai haka hechai wali tirmizi a ruwayar tirmizi ya kawo ruwayar sai ce ukhurahunna aw ulahunna shi akwai shakka a ruwayar tirmizi shi annabi cai daya a cikin su shine ukhurahunna daya a cikin wankewa da bakwai za a sa ƙasa ko ku ce ulahunna ta warkon su to idan a cikin ruwayar turmuzi akwai shakka a ruwa musulun babu shakka kurin tabbas ne ulahun da ce kurin a ta farkonci kenan wannan mun ce magabata suna kama magana ce ta abudan kurin dan bautar Allah amma cewa a zamanin yanzu ilimin zamanin yanzu ya lokacin da aka samu na'ura ta ganin microbe na ganin malati wanda ido bai gani a kowane sai an limka gani so dubu ɗari na watakon abin a ga abin da na'ura a yanzu ne daga baya ɗan adam ya gano haɗarin da kare ke zubowa daga cikin miyan shi wanda kuma an zo an sa haɓar jabel abin da ake wankewa na wanki iyaka an sa ya lallagi an wanke wannan mikrobikin ba su wuta ba haddasa abin da aka sa kuma an yi wanke an wanke yaƙi wuta akwai an diba ya samu saura amma ana sa ƙasa wankewa guda aka diba ba babu shi mu da mutum imani da akwai dalili wannan kenan kaga wannan shine muhimmancin yan uwa bin umarni daga Allah ko daga manzo na Allah idan Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza abinda kurin ake nema shin ya tabbata Allah ya hudi ko manzan Allah ya hudi shi kurin ake nema idan ya tabbata da gare su to magana kawo hankali tunani eh me yasa kaza nan kaga hankalinka bai taso ba kurin samina wa tsana mun gane hikimar ba mu gano hikima ba kurin wannan abin haka yake iya mun gano a gaba iya ma har abada mu gano wa malakun mu yarda mu yi da'a ga umarnin Allah kurin ya ce kaga su ne magabata sun bona umarnin sun huta kuran suka ce ta'abbudan wannan kayan daga baya kaya aiki yazo aka gano ashe akwai dalili akwai bambancin microbikin da yake jikin kare da sauran microbe da sauran guguba ake magana kanta dan su yanzu an zo abin aikace aka yi shi kuma abin da yake nan rizitakin aka samu kenan dalili kwakwara aikace abin akwai matsala kwarai kenan wannan shine sunna in dai kare ya sa halishe ya sha ruwa to ka ɗauko ƙasa kai wanke da ruwa wankewa ta farko a sa ƙasa a cikin wankewar ba wannan kai wankewa shinta kina wankewa bakwai ake yi to kan shi ne zai samu tsarkaka sai kuma damun mun san da dama abin da ya inganta ne da an ce musulmi ya kawo ba matsala kamu sai wannan ina fata dai kenan an fahimci abin da yake ruwaya ta kenan ba musulun abu dawud haka tirmizi sun zo da ruwaya dai سيتي وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من التوافين عليكم نعم نعم بياني تشوى للتهم بلوغ مرام حافظ بن هجر yana kawo hadisi zai ɗauko dogon hadisi sai ɗauko masa'alar da ake ciki sai ɗauko wata kalma ko ta jumla kullum sai ya kawo mana sai huci ba dan ba wai a can haka abin ya ci gaba ɗaya yanzu nan ce ƙali filhirra ya yi magana kan masa'ala ta musa an mai tambaya ne kan masa'alar musa mukan zo da musa a gidanmu za mu aije makayi ta sa baki da kaza me matsayin ta rasulullah kenan akan matsayin musa ga amsar da ya ba su inna laysat bi najisin yace musa ba najasa bace kindan ta sa baki a wani abu ba najasa bane inna ma hiya min at-tawafina alaikum tana daga cikin dabba mai yawo mai zama mai kai da kawowa a cikin ku sai aka muku rukusa ba najasa bace nan ana mas'alar najasa yakan yi a ce misali mun gano a kusa matsala a bakin musa ko kana kyamata wannan kuma daban wannan yakan yi ka kyama ka kyama ka ko gaba ka bukata ko kana tsoron an ce bata lafiya ko akwai na gano na tana da malati wannan dai shi dai a musulunci in ruwa ta sha ta baki iya nan tahir maganar tahara daban ko maganar kyama ko rashin san abin daban eh amma dai tsarkake sa bakinta abu bai mai da abin najasa saɓanin kare wannan ruwaya abu dawo turmizi da sahibin mata sun zo da shi kuma turmizi mata hadisin sahihi ne haka ibn khuzaimah wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala جاء رابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أو قضي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه أنس بن مالك cikin dai an san matasa na sahabbai yamma muna ga anas bin malik irin sai bin abbas wannan rayuwa suka doguwa kan misali anas bin malik bayan manzan Allah ya koma da Allah ya kai shekara tamanin kan yi mutu bayan annabi ya mutu tarsarma shekara kan tamanin a duniya suna samun labarai da yawa jinshi hidi da an ce sai annabi da zo madina ya dan shekara goma kuma ya rasu a hijira wajen goma ta da biyu ko da uku kenan wajen shekara tamanin bayan mutuwar annabi tukwamma ya ke cewa tukwamma Allah mai cikawa shi ka ya jima ya bada ilimi ya tsuwa kwarai to kenan yake barin labarin cewa wani balaraban kawai ya zo fabal sai ya yi wutsari fi ta'ifatul masjid a wani bangare na masallaci kuma ce wani gehin masallaci ba kawai ne iya zauwa kun sai bude kun tsi kun tsare yanzu ya zo ba kawai ne gangariya ai kuwa iya yi fazajarhun nas habba aka mai ta oh suka suka suka mai ta aka mai tsawa zana ce annabi hana su sai mutar waya ce la tuzrumu kaku kaku sa rigita kaku rigitar da shi kaku rigitar da shi kenan ku bar shi kana akwai akwai karantarwa hikima ta karantarwa yanzu ya riga ya buɗe yaro tsari tsu yaro tsari idan ya burgita yanzu misali in anan yake wutsarin ya rikice wutsarin yawo zai dewa aiki yi muku yawa ya rikice ya zama wutsari in kuka in sai in hurkita wutsarin ko ina a yamma sai inda yake amma tun da ya fara a bar shi inda ya fara da kanshi sai ce ku shawa mai lahiya ku bar shi ka ku hurkita da shi ku bar shi aka bar shi ya yi da wutsarin shi kodin abin da manzana ya yi ya ce a kawo guga na ruwa a zuba ba shi kenan ba an kare an wanke abin wanda bai kirawo shi mai bayani a masallaci ba a barin najasa ba a sa najasa wurin an mata da sallah shi sai aka yi sallah can ya ce Allah marhamani wa Muhammada wala tarhamma ana ahada Allah ka ji kai ne Muhammad ka ji kan ko tare da kai shi ku shi kira ko da sai ba ta mishi ne yanzu kuma abin da ke ko Allah Allah ka mana rahama da Muhammad ka ji kan ko tare da mu ke je wani sun bashi haushi sun mai hayaniya annabi ya ce a alaka halatta wasu yan ka matsi a mai fadi ya hama Allah tana fadi ka ce mu kadai annabi mishi bayani kaga nan karanta annabi annabi mishi ne ya ga kwarai annabi ya tausaya mishi ya mishi magana cikin taushi sabanin su sun sun tara mai hankali nan dai me ka so ka wannan ruwa a wannan wurin wurin cewa idan aka zuba ruwa akan najasa ruwa yana tsarkake ta idan aka yi wutsari a wuri ba sai an dauki kasar kuno ruwa za a zuba shine tsarkin wannan najasa shikenan kuma magana kenan sai a me aka cewa daman dai kuma sun dama abinda ya inganta ne daman ba magana ya inganta tabbas wa an anas da wannan ruwa yawa sai ce falamma kadai maulu da ya kare wutsarin shi amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma himu zara yi umarnin a zuba guga guda na ruwa fa uriq alai a zuba a sama yasa kenan aka kawo guga eh fa uriq alai aka zuba aka kwarara wannan ruwa na guga a cikin mutsarin da muttafaqun anan ruwaya bukhari da muslim surutu wanda kokololo inganci wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطهال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف abin da ke ruwayar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatana wa daman an halitta mana musse biyu da jini biyu ta yake maka fasara fa'ammal mai tattali me yake ni da musse biyu ya ce falajarad walhut musan hwara da musan kihi sace kihi musulmin nama don shi ba ba musu ya kan shi kenan kihi da hwara ko sun mutu ba a yi ba wani aiki na kashe su to halaka ne a ci su suke ne da musu biyu da aka lita mana na kihi da fara wa amma da ma ni jini biyu da masunan jini fattahal wal kabid saifa da anta da suna da ja kamar nau'i da jini ne ba dan jini wancan mana ba jini masu fuhan ba nan maganar cewa ya ce ruwa akwai rauni kan wani muke muka bayani yan uwa malami yakan yi hukumci akan hadisi dalilin isnadin hadisi masani ya shiga da wannan isnadi yakan yi zan yi hukumci kan isnadi labarin da aka kamu ta wannan hanya wanda ya kamun labarin akwai matsala in ma rauni in ma ma ce misali kazzabin yana daban ba zan yarda ba da labarin da ya kawo ita wannan labarin labarin mai matsala amma yakan yi wani dan uwana ko ni wata ran sake ganin wata wani sinadi wanda ya tabbata wanda zai sa da kiwon labarin yanzu misali yan wani ake ka labari ta cikin labarin wani kuwa an san wani mutum mai kwashe-kwashe ko mai karya ma ko da an yi abu idan shi ka labarin ana rada ba rada kenan lokacin da wani da na sani makarici ne ko mai matsala ne ne sai kamun labari sai na turo labarin yana yiwa in samu wannan labarin a wajen wani mutum na gari na kwarai in mun labarin haka na sayan doka dan na ga doka dalilin mai ka labarin irin wani dalilin da sukan zo wasu dalilai da dama malami zai ce wannan ruwaya tana da rauni in wa takaice wannan hadisi malamai sun mudiddigin hadisin iya da hanya tabbatata za ta sai zama hujja cikin addini misali albani rahimahullah ya kawo cikin sahiya ibn maja ya tabbatar da hadisin sunan ibn maja to ka albani yayi sahiya ya da ifin shi to ya kawo wannan ruwa cikin cikin sahihin shi haka cikin sunan sahiya na shi ya kawo cikin hadisi na ga na 118 kai 118 1818 ya kawo ruwaya kinan dai hadisin ya tabbata iya da inganci tabbas ko da an yace mai rauni ne kai sami alama ta ya sahihi ya inganta to akan ya inganta kenan za mu ci musan kihi halak musan fara halak nan matsala masu cewa su mazhaba ba ruwan ta hadisi shi mutu a nan duk wanda yake tashi malikiya yake a ce imam malik ko a malikiya duk wanda ya ga fara an ba shi ba ya dafa ta ya kashe ta musan fara haramu ne ke duba malik gigi a nan kashe fara duk mai yake malikiya ta kirki zai to ana gasa fara kai ci kai ci fara haramu ce a wajen malikiya su ba sai da fara fara kurin musu ce eh in kai ka kama ta kamar ta ajiye kashe ta amma ga zama ta yake ta tarawa kurin a kwaso a ka adawa mu ci to ne ce shi malikiya ce kai ci fara amma mun mutu kamu dan muna gida hadisi eh mun mutu kamu lahi alau za mu tuka mu lahi alau dan muna gida hadisi hadisi ya ce halakci da ga cewa ruwan ka maza ba ce to amma za mu malikiya haram musu ce haram ce ba a cinta yan yan kai kama ta da kanka ka ka kashe ta ko da ruwan zahi ne to dai kai ma kamata ka aje malikiya nan ka zo ka musulmi na kurin ka huta na shi ne musulunci ka aje wannan ra'ayi ra'ayin fahimta ce nasu ya tabbata ya inganta kan za ka yi aiki da nasin da ya tabbata cewa fara ko musanta halaka ne yanda za ka ci musanki haka za ka ci musan fara to yan wannan muna maganar maganar najasa sai muka kawo maganar fara a wannan wurin me alaƙar maganar a wannan wurin me sababin kawo wannan abu kenan fara da kihi ba najasa bane ko da sun hada cikin ruwa ina maganar ruwa ko misali kihi a cikin ruwa ya mutu hewari ya ke jin warin kihi a cikin ruwa iya nan tahir ne ruwan warin kihi bai ɗauke ingancin ruwa haka faru suka faɗa cikin ruwa haka ake jin warin kallon fara a cikin ruwa ba ruwan ka wanka kanka kwarar la kanka magana kenan dan abu ne dahir ko sun mutu fara ko ta mutu ki ko ya mutu dan wari da ya a cikin ruwa ba ɗauka da kanta a baya abin da ke tabbata wajen jamhurin malamai abin da yake canza ruwa sai abin da ya canza kamar shi wari ko ɗanɗano da najasa ba da abu mai tsarki ba ba da omo ba don kayi warin omo in kayi warin omo ko kaji warin a cikin bana akwai san akwai san ko wannan wannan ba ruwan ka da shi iya nan matsayin ruwa wannan warin isan da ya shigo dalilin makwabtaka ko budo ko warin omo da aka wanke kwanan kai warin omo ko ma ya shiga matuka ba an ce ruwan omo ba ba an ce ba ruwan sabili ba an ce ruwan isansa ba iya nan ruwa za yi arwala da shi a yi wanka da shi da shi ra'ayin jamhur kuma hama imam malik a kan haka yake daga ce malika wannan ra'ayin wasu malika suka magana suka saba wata fatawa ta imam malik suke ga ruwa ne canzawa da abu da yawa wannan ce maza haba mai ilahiya kuma mai sauki gare mu don ruwa ya canza da wani abu da in dai abun mai tsarki ne iya nan ruwa ne tsarkakake da tsarkakewa eh a takashi da dalilin karuwa a wani wurin ya kwanta maka waɗannan ababe ba najasa ba ne ko da sun shiga cikin ruwa kaji warinsu a ruwa ruwa lahiyayye ne a tabki ne a rijiya ne a ina ne lahiya lau ruwanka sai hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاعة إن في أحد أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء yace abu hurairah bar labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa'a dhubabu idan kuda ya fada fi sharabi ahadikum a cikin abin sha kenan dai ruwa ruwa na dayan ku fale ga misu ya dirmiya ka kada dirmiya shi eh ka dirmiya kudan shiga da kyau summa yanza'u kuma ka tsamo shi ka dirmiya shi kuma ka tsamo shi summa yanza'u yace fa inna fi arjanahi da'an a cikin dayan huken kuda akwai ɗaya a ciki akwai malati akwai guba wa fil akhir shafa'a a kuma a hukin ɗaya akwai maganin wannan guba da take huke ɗaya shine fa'idar he ƙarshe sai ke cewa wannan wata ta bukhari haka abu dawud amma shi abu dawud ya kawo ruwaya a ƙarshe ya ce wa innahu yattaqi bi janahi lazi fi da na ƙarin ilimi anan bukhari ya kawo ruwaya amma bakin wannan magana idan kuda ya wada a cikin makarin ɗayanku ya dirmiya shi kuma ya tsame shi domin a cikin huhuken kuda a ɗayan huhuken akwai malati akwai wata guba a huhuken ɗaya akwai maganinta a nan imam bukhari tsaya shi abu dawud ya kan ruwa gaba ɗaya shi sai ƙara lafazin wa innahu yattaqi bi janahi al da shi kuda idan ta gar hadari iya neman kariya ko karewa iya kare kullum danje da huhuke mai gubar ke gane wada cikin danje huke yake fara mai wannan mai gubar shi ke fara turawa ciki sai kenan ka je ya sa mai gubar bai sa wancan ba kenan kai ka tura duka ka sa su kenan ya sa gubar ka sa maganin ta wa wannan shi ma iya daga cikin aka ce mu'jiza ta sunna abin da sa annabi sallama la tuqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan abin da a can da wanda sa da yawa su yi imani su ya karu kan wannan abun masu bincike na ilimin zamani suka ce wannan mai wannan magana a wancan zamani da babu wata na'ura mai ganin wani guba ko microbe kuma kenan bayanin dalla-dalla kenan abu ne ba da ka ba iya da masaniya daga kololuwa cayi a hukin ɗaya da malati ɗaya da guba kuma ce magama kuma ya ga maganin abu shikenan wannan yan wa haka magabata suka zo suka huce kurin imani da Allah ce annabi ya ce kun su ce ta'abbudan haka zamu yi kurin dan bautar Allah uda ya hada makayinka a hura ce a ruwa ne dulmiya shi ka tsame kurin ka tsare bu musamman me dalili me hikima haka suka yi ta yi he a yanzu ilimin na'ura zamani ya zo kahin ya zo an samu wasu musulmi malamai wasu malamai ne ma masu aiki da ka suka shiga wannan hadisi kuma da manuwar suka abu huraira radiyallahu anhu a saki abu huraira ku ji wa hadisi hadisi zubaba amma suke kan magana hadisi zubaba gaji hadisi zubaba kenan a saki abu huraira wai kuda zai hada kayanka wai ce ka dirme cikin makayi wa ka sha wai kudan wa ku ji wa aka kawo nan ruwaya suka abu hurairah su ajin su shi ne kamar suna da abin da hankali bai doka shine abu tunanin su ya za a aikace kuda har kuma ta kadar mai shi wani wani abu huke ɗaya malati ɗaya maganin ta suna kamar hira ce ko ra'ayi ne haka suka huce har suka da tawai hadisu zubaba na ba'a kuma musulmi ne an suke kan hanya ta ra'ayi sai yau da wani gobe yanwa sai yanzu ilimin zamani ya zo a aikace ina ga akwai mutumin alman mutumin ba mutumin bane mutumin alman ne kuma a lokacin lokacin nan hukumar gaba mutumin ba ba musulmi bane ba wannan magana da musulmi suke wadi kuda huke shi ɗaya akwai malati akwai kaza wani abin he zo yake binciken ka da kayan aiki na'ura kayan aiki yake binciken halitta kuda wallahi ƙarshen al'amari he da ya samu a aikace ya gano yadda ƙuda ke zubo wannan guba daga kote ɗaya kuma ya gano iya zubo da wani likid da kote ɗaya ƙarshe iya ba da misali kasa abun ya ce tabbas daga huke shi ɗaya iya hudo da wani ruwa guba ce microbe ne ya ce ruwan da yake zubowa mai kashe wani mikrobin ya ce misali inda za ka ɗauko madara madara wannan mai bakteri mai wata guba a ciki madara ya ce ka ɗauko litir dubu na madara litir dubu millilitir na madara ya ce ka ɗauko wannan ruwa na ƙudar 'yan garam 'yan garam 'yan garam ba kilo ba 'yan garam na wannan likirkin ruwan da yake zubowa mai kashe guba ya ce walla wannan garam ɗaya na wannan ruwan na likirkin kuna ki kudawa mai maganin ya ce zai kashe mikrobikin madara litin dubu muna wani abin annabi ya hudu ya karyata shi ka yi daga karyata ya hudu ta rike gare ka wani lokaci wani dan uwa cikin wasu kaje karatu waje ya zo ka min zira mana hira ya dauko ɗan fikira ta sukan hadisi ta sukan sahabbai wani abubuwan he ka mana hadisan da zuba shi rawar zai yi abin tukan hadisi kudawa kudawa Allah sa ina da libiki a lokacin nan da wani mutum alman ke wannan ina da jimlar kyan na ji tsaya tsada he na shiga ɗaki na ɗauko mai na mai ziba ya karanta ya karanta ya karanta he shuru yanzu da yake wani mutumin alman ne ya binciken ya yarda eh yanzu ya yarda ya kyale su ka yatsa tsirki da amma can ya zama abin izgili wallahi ina ga mai yarda ya wasu izgilin ya ta wannan shine matsalar ku aiki da ka ka ajiye addini ka karka aiki da kwalluwa kwalluwa bata addini nasti shi ake bi wannan yawan abu ne cewa mu da mun imani abin haka ne da dalili kuma suka fasa za mu dan biyayya ko ba gano komai ba wannan gaba da aka gano ko kun bari dan mu kura mu da mun bari dan ibada kura ko mu yi dan ibada su suka dan mu kura mu da mun imani ta abu da muka gamu eh mun yi da mun dan biyayya ga manzon Allah ya wada kana sai muka yi kuma abin ya zama sai amfani gare mu kuma samu ladan imani da muka yi wannan shine kenan anan shi ma na iya karantar da mu cewa kenan magana kuda in yau hada abu haka za ka yi to wannan maganar ya kashe guba dole in sha ba dole ba ina abu iya halak in ce ina kyamar shi rai na bisan shi iya mutum iya tsantsani ne ya tsanani ba ka ce ba ai manzo Allah ya ce kaza kaza kaza an ba ta dole ka sha ba gaya maka ga maganin ga fa'ida ga guba ga maganin ko ya ga maka ya ce ba dole ka sha ruwan a ce mun ce ba sha a ce ka ka ka sunna ka saba sunna ka kama ruwa ka ce hadisi na taɓa suna annabi ba ba sha a ya ga abin da zai ga gyaran ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da damu a gaban shi ana ci musamman da ci ka ta abin ci su ta rasu da haramu ya so da ba haram bane ba ni dai bai cikin abincin mutane na ina kyamar shi ba shi kenan ba muna ke masala yawan rigima a yau magana doki halaka ne waye an ta rigima sai ta dan wa da Allah na ce shi magana doki addini ba mu muke addini ba an riga ya kare shi Allah babu inda kan da Allah ce doki haram ne inda yin dai jero almaita da hindu da waye jero makka maka doki ko alkhairu albagal wal hamir taka mawdina ko Allah kawo alkhairu albagal wal hamir da jaki da alfadri da doki da da awa yado sai kun ce awa yado ta baci ko ta ya jero mana doki da alfadri da jaki da awa yado kun haka abu yanzu kuran to yanzu maganar ci ko a haushi kiran ba a hawa ba a hawan saniya kai ba a hawan saniya ba a baruwa da ita don ci da an ci a cita ta ci tana cikin dabbobi mako an gara zobe don aka zawo saniya da akuyar wane ne to baka wani abu daban su bayan wannan wannan kurin ku hau ku yi ajo ba magana ka ce haramu ne an yi an ka ce haramu ne to a zala hudu kama Allah ƙarya Allah bai hanta ba duk da ci haramu ne nasa Qur'ani ya mu Allah ƙarya Allah bai ci haramu ma Allah ya jero haramu ya jero jini ya yi ko ya yi alhazir ya jero magana musu ya jero amma ba inda ya ce doki haramu ne sai ka zo ka ci ayat Qur'ani ma ce to na kauli wani Qur'anin sunna ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi misali ruwa bukhari ko muslim a Khaibar an zo an yi tukwane na naman dawakai da naman jakuna tukwane gane jake gane dawakun gane jake gane dawakai tukunya ga tana ana ci ana dafawa da ya zo isko ya sa aka zirkice dukkan naman jaki ya haramta shi ba ci jaki shi kenan amma ya bar aka ci naman doki rasu a ai wannan hisse maka ai wannan aya haibar ne yunwa gaji ta daga hadisin asama suka sai musulun ta ce mun yanka doki a madina a na ɗiyar rayanci a madina kan ga doki aka ci to kuma ka ce na neman yi wata ake a takaice yan wa maganar doki mu a nan muna da nama isasshe kuma bai cike abu nan kace baka ci kyayan kyama wani abin daban ne ba ta kayan na barci ba na saba ci wani kyama shi wani daban ne abin kuma haramu ne to kira nan me za mu rigimar doki da ga kwanan kakar ba ma wani masu ci ma mutane ba san shi ma amma bai kusanta wai dan mun mu ci sai zan haramu a madina mun tayi wata otal sai aka ba mu wannan abu na gina abinci wata wata wata takarda mai bayanin abinci sai ga doki a jiki ce to malam doki ne jike jiki ga doki doki da ran shi ga saniya ga akuya ga waye sai ga doki a cikin na irin abincin da ake da shi a wata lakin yace ban doki ne ce doki ne eh yace ya kan ce kuna muku shi suna ci shi ake kuna kuke har ku har arabta doki su an doki yana da raba doki abinci ne ana yace shi Allah da san doki komai da su su ba san mutanen mu doki a wani abu da kaba haram suke shi to da kuma abu ne na anan ko wa kuwa ne ko da imam malik wa imam malik rahimahullahu shi kanshi bai ce ba haramun ne wa ce ya makarumi ana kiyaya ma bai ce haramun malik kanshi malik kanshi bai jero madoki a layin haramun kama kace imam malik ne wasu malaka ne sai wasu malaka ne to nan da yanzu mun ji dai wannan hadisi cewa idan kuda ya hada iza waka azubabu fi sharabi ahadukum idan kuda ya hada cikin abin shan ɗayanku falyagamisu ya dirmiya shi thumma yanzi'u kuma ya tsamo shi kenan ka yadda fa inna fi ahadi janahi da'an a huwuken ɗaya akwai malati wa fil akhir shafa'an a ɗayan akwai maganin shi kenan ka sa ka kashe gobe wannan ruwa ta tana wani bukhari abu dawud ma ka ruwayar shi karin da yayi bayan wannan bayan shafa'an yace wa innahu yattaqi bi janahi iya kare kanshi da hufitin da lazifi da'un wanda yake da malatin shike fara turawa in suka daga daga hadari shike fara karawa zaka mutai mutun ta kar hadari haka yare ba ta tura hannu da kaga wani ban ce hannu yake fara ake fara shi zaka sa kuma me sai da cire shi to shi wannan muke shike fara mai kawa سي وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له abinda yake wannan ruwaya abulwaƙar da Allah yake cewa radin amu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kuti amina na bahimati wahi hayyatun abinda aka ciro a jikin wata dabba ko rago ko raƙumi da nan aka kama aka ciro kawai ko misali irin cikin tsotsayi da yamma asidan kurin kawai ta cire to baka ce ba dan akuya ce halaka ce raƙumi halaka ne mu je mu dafa wannan kawa ko cinya a ja mai magani a'a wannan abin da ya fara huta daga cikin shi iya dare wannan sunan shi musu yakan yi daga baya za mu yanka kenan ko da an yanka iyayewa an cire kafa bai mutu ba daga ba muka yanka za mu iya cin sauran nama amma wannan kawa da aka cire ko wani hannu da aka cire iyanan musu bi mu ci haramu ko da mun yanka dabbar daga baya wannan abin da ya riga ya rabu daga cikin dabbar kafin mutuwa musu sunan shi magana kenan kuma hadisin ya tabbata kan haka kenan ba iya matsayin da jasa kenan a takaici sai babul aniya babe na maganar makayi aka ce al'aniya kenan ina jamal ina kenan ina shine jami'in wannan gudakin shi kenan makayi aniya jami'in shi ne al'aniya ina me makayi duk abin da aiki aiki da shi daro ne kwano ne ma duk abu na sha na ce ko aiki ne ko mu ce makayi a hausa ta ce makayi an gare ko bukuru ko kasko ko daro ko kwano ko tiya duka kenan nan ana magana kaya makayin da shari'a ta yarda da su mu yi amfani da su shine sai fara da ruwaya عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال حذيفة an san mutune sananne sahabi sananne shahararre wanda manzon ke ba asirin shi yake ba shi da abin da annabi so bai so a baza in ya so ya wata magana ka a baza ta annabi ya ga Huzaifa ta da abin da ba so a baza ya da shi annabi shi ke ga wa Huzaifa shi an ce shi sahabi ne baban shi ma sahabi ne kuma sun hijira tun warko da muka diba labarin annabi ya ta ya badar huzaifa da baban shi sun hutu za su hijira sai suka gamu da ƙwarai shawa a hanya masu zauwa badar su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam suka rike su tab da kyalle da kyal suka bar huzaifa da baban shi amma da sharaɗin cewa ba za a gamu da su ba a yaƙe su ba za a gamu da ku ba a yaƙe mu huzaifa suka amince da baban shi ƙwarai suka sake suka tafi bayan sun tsira sai huzaifa da baban shi suka suka zo badar suka ce ya rasulullah gashi mun hijira amma mun gamu da ƙwarai shi za su zo nan sun rike mu mun mu da su mun yi alƙawarin cewa ba za mu kama ba a yaƙe su to yanzu kuma gashi yaya ya ce ku cika musu abin da kuka ɗauka na alƙawari mu kuma za mu dogara ga Allah mu yaƙe su kenan ku tahiyar ku bi mu bukatar ku annabi ce su tahiyar su annabi ya ƙi yarda duk da bukatar jama'a ko san badar ba hutu da ne yaƙi an mutu da ne wani abu ne amma annabi ga ƙarin amma ya ce a ku tahi ku cika alƙawarin ku kaga musulunci ne ke bada muhimmanci ga alkawari ko da kawuri ne ka ce wannan kawuri ne kuma ka yaudare shi kai da shi kun alkawarin aiki ko ya baka wata kwantara ka ce ai nasara ne ka yi yaudara ka cuci kanka ko nasara ne akwai amana akwai alkawari ko da kawure ne ka cika alkawari ka dauka annabi ya ce a ka cika alkawarin ka ta yaka a takaice dai ku zai fara da yake bada labarin cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آن يتذاب الفدة ولا تأكلوا في ساعتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasharabu kakkusha fi aniyati tabul filati kayan zinariya ko azurfa wala ta'kulu fi sahafihima kuma kakkusha kakkuci kakkusha kuma kakkuci cikin makayi tire ne asiyati ne ne Allah ko zina kakkuta a cikin makayin su kakkuci kakkusha kenan duk abin da aka yi da azurwa ko zinariya kakkuci kakkusha fa innaha lahum fi dunya su zuwa yake ka hore su suke amfani da wani abu na alfakari dan ka alfakari ne a nan duniya su suke wani shi walakun fil akhirati alayra za a muku yawo misahabin misahabin min fidda duka wannan alayra za ku za ku za ku aure amma a nan duniya kawure suke ci ko sha a cikin a nan kenan an haramta mana amfani da duk makayin da aka yi da azurwa ko zinariya an hana haramun wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawuta وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفدة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه أم سلمة تكبر لبارن شوى من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي الذي يشرب في إناء الفدة وندك شاء أما كاين أزروا ga sakamakon ɗaya aka gamu inama yujarjuru yana kwankwada kwata da ruwan iya dirawa kamar yana kwankwata yana kwankwata yana zuba ma cikin shi wutar jahannama kamar kana cin wuta ne da cikinka ci a makayin ka sha a makayin na azurwa haka zinari da guda ne ta zinari sai hadisi na gaba kin da daga cikin mu guje ma amfani ko ci ko sha balle magana arwala ko wanka da su وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر عبد الله بن عباس كيتوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي idza dubigal ihabu faqad tahur idan aka je mai fata haqiqa ce faqad tahur ta tsarkaka akhraju muslim nan aka je mai fata wa inda al-arba wannan lafazin muslim ne abu daud nisa'i tirmizi bin maja sun kawo ruwayar amma su abinda suka ce maimakon idza dubigal ihab sai ta suka yi ayyuma ihabin dubig faqad tahura wannan kuma ya tabbata cewa duk watar da aka je ayyuma ihabin dubig duk watar da aka je aka je mi nan kenan ƙarƙashin wannan malamai ke da ra'ayi daban-daban wasu ce to ai a nan zahirin magana duk wata ce ba keɓancewa ta musu ce ta alada ce ta meye ta alada ce ta meye ko to amma sai yau suka ce a nan fatar da abin da yake fatar da abin da in iya da rai tsakakake ne to wannan dai gaskiya daidai abu dai ba zahirin hadisi mai gaskiya shi ce ayi ma ihab kuma za mu ga hadisi na gaba za mu ga a gaba an zo ana jan musu annabi ce ku gudda wata man ku yi amfani da ita da alhanzar da musu mai mutum su da haramu tun da ba wajen malamai da Allah ta musulmi jami'a insha Allah yanzu dai anan ya karantar da mu cewa ayyuma ihabin dubi dun watar da aka je mai faqad tahur ta tsarkaka وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ دباغ جلود الميتة طهورها أنا روايتكما من زال صلى الله عليه وسلم يأتي دباغ جلود الميتة جيمي غاتر مسي جيمي تا طهورها شيني تركنتا shi ne kenan ma'anar ta tuhuruha kenan jeme ta shi ne tsarkake ta eh bace ta huta bace ta wata tuhuruha kenan wannan jima ta fata shi ne zaman tsarkake fata kenan haka haka jeme ba wani matsala komi ba ruwanka ta mecece ta mecece an yanka ba su yanka ba kawure suka yanka masu magana kan misali kan misali kan santar ai zan satakin an ya a turai aka yin shi an je mai ga wayan gashi na musu ne ba ruwanka tun da an je mai shi an gyara wata an gyara wata kuran tun da an gyara ta an je mai ta shi ne tsakakata haka manzana ko manzana nan ko manzana cha can da yace duk wata da aka je mai gani kuran ce ayyuma ihabin duk wata da aka je mai doyin bayanin ka zai shigo a ta bayani kaza kaza nan kuma ya ce tsarkakar fatan musu ko mun san musu haramu ne ko amma ce tsarkakar fatan shi wannan ji mai fatar musu shi ne tsarkake ta sahu ibn hibban wa an maimuna ta radiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi shatin yajurunaha فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرز ميمونة take ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta wajen wata dabba karama zamu ta shatun imma rago ne tumkiya ce akuya ce shatun dai kuran ya zo wuce da wajen karamar dabba ijuruna suna janta a ƙasa za a kai kenan abin ne faƙal sai ke ce musu lau a hastun ihabaha ku ɗauki man hatar ta ku ɗauki hatar ta kamar nan iya kwaɗatar da su da su ɗauki hatar wannan musu suka ce inna hamaita ya rasu la musu cewa ya ce musu cewa suka gami bayan kuma ya gani ya ce musu ruwa halma'u alƙaras da ruwa alƙaras kamar mu za mu ce ba ga ruwa abin jima nasu ya ce da ruwa da ƙaras za su tsarkake ta kenan je mai ta wace kenan ku ɗauka ku huta watar ku je mai kayan ku yi amfani da kayan kaga wa anan kenan aka ce akwai sauki na maganar wata ba a sa ba san asara ko dabba ta musu ana iya tsayawa wani wani mahauci ya je mai ta a hudda wannan wata nama ne wata ruwa su ce su da maita ce ya ce innama haramu a kalu'a annabi ce cinta ne aka haramta kanan cin musu ne aka haramta ci ne aka hana amma aiki da fata ana yi kurin ka tsaya inda aka tsaya ka e ci ne baka ci ba amma amfani da fatar in an je mai ya ce za a yi wannan shine abin da yake wannan ruwaya kuma tabbatatta ya ce a kharajahu abu dawud wanda sa'i su suka zo da wannan ruwaya imam imam abu dawud haka imam nasa'i duka sun zo da ruwaya da muka karanta ta wannan mas'ala sai wani abu sa'alaba al-khushani radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah inna bi ard qawm inna bi ard qawmin ahli ahli kitab afana akulu fi aniyatihim قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فغسلوها وكلوا فيها متفق عليه abinda yake wannan ruwaya dinda wannan hadisi ya da alaka da na gaban shi kan mas'ala ce ta aiki da makayi na mushiriki ko kahuri kwano ko daro ko na abu dai nashi na ruwa idan muka ce muhara mun iya idawa lokacin namu ya zo san ƙarshe insha Allah za mu tsaya nan an Allah mai dubu satin sama eh muhara da ruwaya ta abi sa'alaba al-khushani radiyallahu anhu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته